أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث في كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau kwanan wata sha biyu ga watan safar shekara ta 1445 hijira ta manzan tsira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shine kuma ya dace da 28 ga watan takwas shekara ta 2023 shekarar miladiya yan uwa insha Allah ta'ala za mu dora ne a cikin darasin littafinmu mai albarka littafin alkaba'ir wallafar bujimin malami shamsuddin zahabi alaihi rahmatullah idan ba a manta ba yan uwa wancan sati da ya gabata mana cikin alkabiratul ashira kabira ta goma kabira ta goma tana bayani ne game da azzina shine zina wanda mun yi karatu a ciki abinda ya sauka kuma lokaci yayi maka dakata mun tsaya ne a daidai gabar hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da labarin abin da ya gani a cikin mafarki lokacin da mala'iku biyu suka zo suka tashe shi suka ce masa mu tafi mu tafi ya bi su suka ci gaba da tafiya suka rinka wuce gurare kala-kala har suka kai ga wani abu wanda yake kwatankwacin tanderu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wasu mutane a ciki ana horo musu wuta ta ƙasansu idan wutar ta yiwo sama ta ɗago ta zo inda suke ta ƙona gabansu sai su ƙara su ihu su raki idan kuma wutar ta yi ƙasa sai wannan rakin nasu ya kwanta da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaya su waye waɗannan sai aka ce masa su ne mazinata maza da mazinata mata yi Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye a wannan gaban muka dakata za mu ci gaba insha Allah ta'ala mala ya ce wa an ata fi tafsiri qaulillahi ta'ala an jahannama an karɓo wani afar daga ɗaya daga cikin malaman tabi'ai ata ibn abi rabah wanda almajiri ne na babban sahabi abdullahi dan abbas allah kara masa yarda ata yana ɗaya daga cikin manya-manyan malamai masana tafsirin alkur'ani matuƙar kana bibiyar littattafan tafsiri za ka yawaita ganin maganganun ata wajen ƙoƙarin fayyace da fito da ma'anar ayoyin alkur'ani mai girma to shi ne yake cewa a ƙoƙarin fassarar wannan ayar da take bayani game da jahannama faɗin Allah subhanahu wa ta'ala da ya ce laha saba'atu abuwabin likulli babin minhum juz'um maksum wannan aya tana cikin suratul hijiri Allah subhanahu wa ta'ala yana bayani ne game da batattu su ne alghawina batattu Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa inna jahannama la maw'iduhum ajma'ina su waɗancan batattu lallai wutar jahannama ita ce matattaransu ita ce gurin haɗuwarsu gaba ɗayansu sai Allah maɗaukin sarki ce laha saba'atu abuwabin ita wannan wutan jahannamar da za su tattara a cikinta da za su shiga cikinta tana da ƙofofi guda bakwai likulli babin minhum juz'un maksum Allah subhanahu wata'ala ce daga kowace ƙofa daga cikin ƙofofi bakwan nan suna da wani rabo suna da wani kaso maksum abin rabawa a wajensu ma'ana kowanne ɗaya daga cikinsu za a sa shi a cikin wutar jahannama a ƙofar da ta dace da irin nau'in aikinsa haka wasu daga cikin malaman tafsiri suka fassara yadda Allah maɗaukakin sarki ya ƙaddara cewa ƙofofin aljanna guda takwas ne su kuma ƙofofin wuta guda nawa ne guda bakwai ne wasu daga cikin malaman tafsiri suka ce kowace ƙofa daga cikin ƙofofin wutan nan akwai irin nau'in aikin da mutum zai aka ta ta wannan ƙofar akwai masu shirka zalla akwai kofarsu akwai kofar mazinata akwai kofar kaza haka ga tanan kala kala to lokacin da ya tashi fassara wannan ayar sai sai qala ashaddu tilkal abwabi ghamman wa harran wa antana wa antanu harihan lizinati alladhina irtakabu zina ba'da al-ilmi yace ashaddu tilkal abwab mafi tsananin waɗannan ƙofofi guda bakwai da Allah ya ambata ghamman wajen baƙin ciki da damuwa da takaici wa harran da tsananin zafi wa karban da kuma ƙunci da matsi wa antanu harihan sannan mafi a zama ƙofar da tafi kowace ƙofa wari da ɗoyi idan mutum ya shiga cikinta ita ce lizzinat kofar da mazinata za su shiga ta cikinta duk waɗannan abubuwan ya ce sun ta tattara su allazinar takabu zina su ne irin mutanen da suke zakewa zina ba'adal ilmi bayan sun sani zina Allah maɗaukakin sarki ya hana bayan sun san zina ƙetare iyakar wasu ne daga cikin bayan Allah ƙetare iyakar miji ko uba ko ‘yan uwan wanda aka zinar da ita ne duk ya riga ya san wannan amma ya je zakke ta wannan asar na ta bala ce an samo shi ne daga littafin ibn al-jauzi mai suna zammul hawa zammul hawa suna littafin kenan zargin son zuciya bala ce an makhulin ad-dimashqi qala an karbo daga makhul ad-dimashqi Allah madaukakin sarki ya masa rahama قال يتي يجد أهل النار رائحة آه رائحة آه منتنة ما يتي أموتا za su ji wani irin wari warin da ya wuce gona da iyaka fa ya na su kansu da suke cikin wutar jahannama sai su rinka cewa ma wajadna an tana min hadhihi ra'iha tunda muke ba mu taba jin wari irin wannan warin ba tunda suke ba su taba jin wari irin wannan warin ba tare da cewa suna wutan jahannama amma suna complain suna korafin wannan warin da suke suke ji fa yuqalu lahum sai a ce da su hadhihi rihu furuj az-zina wannan ai warin farjin masu zina ne waɗanda suke zakkewa zina to wannan warin farjinsu ne zai kasance na idan suka shiga wutar jahannama Allah kiyaye wannan asar din shi ma dai ibn al-jawzi ne ya fitar da shi a cikin wancan littafi nasa mai suna zammul hawa sai dai wannan asar malace isnadin sa mu'dal ne isnadin sa mu'dal ne aka ce mu'dal ɗaya ne daga cikin nau'in inqida'i naga ta inqita'i shine yankewar isnadi yankewar isnadi kala-kala ne isnadi na yankewa a sama ko ya yanki a ƙasa ko ya yanki a tsakiya me ake nufi da yankewar isnadi shine imam al-bukhari a matsayinsa na mai rawaito hadisi na ƙasa zai ce ya ji hadisin da ya rawaito daga malaminsa malaminsa ya ji daga malaminsa malaminsa shi ma ya ji daga malaminsa har abin ya je kan sahabi shi kuma sahabi ya ce ya ji daga wa daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga isnadi ya cika kenan ya kammala ko babu tsinkewa to amma a tsakiya sai a samu yankewa misali sai tabi'i sai ya ce na ji manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce tabi'i an san waye tabi'i ko tabi'i zamani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai zamani da shi ba sai tabi'i ya ce sami'tu ko kuma qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to wannan hadisi akwai inqida'i a kansa tabbas tabi'i bai ji hadisin daga annabi ba to dan me zai ce annabi ya je ya ce sai malamin ce to wannan hadisi akwai inqida'i a kansa to kaga wannan inqida'i ne da yake daga sama to amma misali imam bukhari shi da yake na ƙasa kai tsaye sai tsallake malamin sa sai ya ce ya ji daga malamin malamin sa an sami yankewa haka ne ko kuma kamar yadda imam malik yake yi sai ce balagani anna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam labari ya iso min hakika annabi sallallahu alaihi wasallam ya aikata abu kaza ko ya faɗi abu kaza imam malik kowa ya san tsakaninsa da da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi akwai me akwai tazara haka ne to wannan shi ma in qita'i ne wani lokacin kuma in qita'i sai a same shi daga tsakiyar isnadi to kowanne daga ciki akwai akwai yadda malamai suke kiran sunansa eh kowanne akwai yadda malamai suke kiran sunansa idan a sama ne akwai sunansa idan a ƙasa ne akwai sunansa idan a tsakiya ne akwai sunansa in a sama ne wajen sahabi sai su ce masa mursali wa mursalin minhu sahabi yusaqat inji imam al-baiquni shine mursali shine duk da malamai sun yi wa imam al-baqi istidraki akan wannan tarifin nasa cewa shine isnadin da aka sarayar da sahabi abinda malamai suke cewa al-mursal huwa ma rafa'ahu tabi'i hadisi mursali shine wanda tabi'i zai daga shi zuwa ga annabi kai tsaye kawai in kuma a ƙasa ne kamar imam al-bukhari a matsayinsa na rawil asfal ya shafe wanda yake samansa sai a kira hadisin da me da mu'allaq mu'allaq in kuma a tsakiya ne aka samu inqida'in sai a kira shi da mu'udal ina fata an fahimta idan guda biyu aka cire a tsakiya sai a kira shi da mu'udal in kuma guda ɗaya aka kira shi aka cire sai a kira shi da munqadi wanda zai karatu ne mai zaman kansa wannan sai an shiga cikin matsalar hadisi kuma sai abin nan amma dai abin da sai na dan kawo shi saboda faɗin malam da yace isnadin sa mu'udal ne ma'ana an samu yankewa a a tsakiyar isnadin sa malam yace wa qala ibn zaid ibn zaid yace ahdu a'immati tafsir ɗaya daga cikin malamai masana tafsirin alqur'ani yace innahu la yu'zi ahlan nari riha furujiz zunat yace lallai warin da hamami da ɗoyin farjin yan wuta la yu'zi ahlan nar zai yana cutar da yan wuta da yan wuta su kansu yan wutan yanayin warin da ke fitowa daga jikin mazinata yana cutar da su to kaga za a ce ga wani abu da yake cutar da dan wuta shi ma kaga wannan abu ya kamata a ƙara kallon sa wannan asar din yan uwa shi ma imamu ma'ana magana ce da aka jingina ta daga Ali dan Abi Talib a cikin wani dogon hadisi da ya fitar wa fil ashr al ayati allati kataba Allah katabaha Allah li Musa alaihi salam malai ce a cikin wasu ayoyi guda goma da Allah madaukakin sarki ya rubuta su wa annabinsa annabi Musa alaihi salam akwai waɗannan abubuwan a cikin ayoyin guda goma ga su kamar haka na farko wala tasriq kada kai sata kada ka ɗauki abin wani fa ahjibu anka wajhi idan kai sata sai na kare ka na sha makance ka daga ganin fuskata Allah ya ga annabi Musa haka idza kana al-khitabu li nabiyhi Musa alaihi salam malai ce to idan na tsallake wani abu wala tasriq wala tazni ko yawwa kada kai sata kada kai kuma zina eh tunda kaga zina ita ce malai shaɗin da muke tattaunawa akai ko Allah ce masa kada kai sata kuma kada kai zina idan kai ɗaya daga cikin su sai na kare ka sai na sha makance ka daga fuskata ma'ana daga ganin fuskata ko daga tattaunawa da ni tunda annabi Musa na ɗaya daga cikin annabawa da Allah maɗaukakin sarki ya zaɓa ya fifita shi ya ba shi darajar yin magana da shi kai tsaye haka ne ko wa kallama Allah Musa takliman Allah subhanahu wata'ala ya ba annabi Musa wannan falala yakan yi zance da shi a lokaci lokaci mala yace idza kana al-khitabu li nabiyhi Musa alaihi salam idan wannan zancen gargadi ne da aka yi shi wa annabi Musa alaihi salam cewa kada kai sata kada kai zina sai in kare ka daga fuskata fa kaifa bi ghairihi ya kuma wani annabi Musa idan an ga annabi Musa tare da falala da shiga da fada da yake da ita a wajen Allah subhanahu wataala amma Allah madaukakin sarki ga masa haka ya kuma wanda bai kai annabi Musa fada ba ya wanda bai kai annabi Musa shiga a wajen Allah subhanahu wataala ba kaga shine abinda malamai suke cewa min babu aula kenan وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما ya zo. daga annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi inna iblisa hakika iblisa shedan kenan in ka ji an ce iblis shi iblis guda ɗaya ne kawai shi ne oga kwata-kwata ɗin wato na farko na farko wanda ya fara bijirewa Allah subhanahu wataala haka ne wa iz qala rabbuka lil mala'ikati usjudu li adama fasajadu illa wa to shine wannan iblisa amma aka ce shedan ai shedan ba ɗaya bane ko shedanu da yawa eh akwai kanana akwai manya akwai na tsakiya duk kowanne shedan ne haka nan akwai afarit mafradinsa shine ifritu qala ifritun min aljinni akwai marada mafradinsa shine maridi marid shine mai taurin kai kenan a cikin shedanu wanda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace ana daure maradatul jinni da azumi ana daure maradatul jinni takadarai marasa ji daga cikin aljanu kaga ba duka ake daurewa ba kenan marada din ake daurewa to wannan duk sunan jinsi ne na aljanu amma aka ce iblis to shi ogan ake nufi gaba daya to haka shi kadai kalmar take gaskatuwa a kansa hakika iblis ya buffu junudahu fil ardi wa yaqulu lahum yakan watsa ya barbaza rundunarsa a doron ƙasa sai ya ce musu ayyukum adallu musliman albastuhu taja ala ra'sihi yace to aikin da zan dora muku shine duk wanda ya fita ya iya batar da musulmi yayi wani aiki gagarumin da ya batar da wani musulmi ni kuma zan sa masa kambu na sarauta a kansa a taji shine irin kambun sarki irin crown haka shine shine taji yace to zan sa masa crown a kansa irin kambu na sarauta fa a'zamuhum fitna aqrabuhum ilayhi manzila wanda yafi kowa fitina a cikin shedanu idan ya fita farauta to shine wanda kuma yafi kusanci da matsayi a wajen babban oga na shedani ɗan uwan fahimci wannan aiko yawwa gwargwadon fitinarka gwargwadon kusancinka gwargwadon nawa ka halakar nawa ka batar nawa ka sa a cikin wani hali gwargwadon yadda zaka samu matsayi da fada a kusa da ogan nasu gaba daya fa yajiu ilaihi ahaduhum fa yaqulu lahu bayan sun fita sun je sun yi abin da su sun dawo sai ɗaya daga cikin su ya dawo sai ya ce da shi lam azal bi fulanin yace ni ban gushe ba da wani hatta tallaqa ra'atahu ina ta ziga shi ina ta masa famfo har sai da ya saki matarsa tun da na je gidan na fahimci a sama yake na fahimci gari yayi zafi na ce to ba zan kyale shi ba so haka sai na ta dora shi ne ta dora shi ban gushe ba sai da na ga ce je ki gidanku na saki ki sannan na fito ya ga oga haka fa yaqulu sai shi ya ce masa ma sana'ata shay'an sawfa yatazawwaju ghayra ai ba abin da ka aikata nan da sati biyu ba sai je aure wata ba kaga lalata aikinka thumma yaji'ul akharu sannan sai wani ma ya ƙara zuwa daga cikin wanda suka je farauta fa ya ƙulu lahu sai ya ce da shaidan ko iblis lam azal bi fulanin ni ma ban gushe ba da wani ina ta ziga shi ina ta famfa shi hatta alqaitu bainahu wa baina akhihi aladawa har sai da na jefa na jefar na jefa adawa kiyayya da gaba tsakaninsa da tsakanin dan uwansa suna tare suna mutunta juna ban gushe ba ina ziga su har sai da naga ba sa son juna ba sa shiri da juna adawa suke gaba suke da junansu ya ce wannan ni shine abin da ne fa ya ƙulu sai shi shaɗa ɗin babba sai ya ce masa ma sana'ata shay'an kan ba kai komai ba sau fa yusalihuhu nan da wani lokaci kaɗan zai je su shirya sai wani ma ya ƙara zuwa daga cikin shaɗanu fa ya ƙulu ya ce da shi lam azal bi fulani ni kuma ban gushe ba gawa ne ina ziga shi ina masa duk abin da ya kamata don naga ya abin da ba daidai ba hatta zana har sai da ya zina bai ƙoli iblisu sai iblisa ce da shi na'am ko kuma ni'ima ma fa'alta ma dalla da abin da ka aikata ma dalla da abin da ka aikata fayudnihi minhu sai ya kusanto da shi kusa da shi ya ce matso matso kusa da shi wa ya ba'u taja ala ra'asi ya ɗauki wannan kambin sauratan ya ɗora masa a kansa ma'ana shine gwarzon yau kenan shine gwarzon shekara da shaɗan ya naɗa shi mala ya ce na'udhu billahi min shururi min shururi shaitani wa juludihi muna neman tsarin Allah madaukakin sarki daga sharrukan shaitani da kuma tawagarsa wannan hadisi malam yace رواه أبو نعيم في الحلية الإمام أبو نعيم الأصفهاني shi ya fitar da wannan hadisi a cikin littafinsa alhilatul auliya wa isnaduhu da'ifun sai dai isnadin wannan hadisi da wannan lafazi da wannan tsarin yadda muka ji shi bai inganta ba amma akwai hadisin da ya inganta ma ce rawahu muslim imam muslim ya fitar da shi min hadisi jabir ibn abdullahi al-ansari daga hadisin jabir dan abdullahi al-ansari Allah kara masa yarda wa fihi shi hadisin yadda yazo anna iblisa yamdahu junudahu fil ladhi yufarriqu bayna ar-rajuli wa mar'atihi shine abin da ya tabbata shedan yana yaban ne da jinjina da sa wancan kamban sarauta akan wanda ya samu damar raba miji da matarsa ai duk kun san wannan dama ko to shine shine hadisin da yake ingantacce shine riwayat sahihi muslim hadisin da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake cewa inna shaytana yaba'u arshahu 'ala al-ma'i fa yab'athu sarayahu shedan ya dora gadan mulkin sa akan ruwa sai ya tura rundunarsa wanda za su je su masa aiki wanda ya fi kowa kusanci da shedan wanda shine wanda ya fi kowa yawan fitina sai wannan ya zo ya ce na aikata kaza na aikata kaza sai ya ce ma fa'alta shay'an baka aikata komai ba wannan yazo ya ce na aikata kaza na aikata kaza shedan ya ce baka aikata komai baka aikata komai ba har sai na karshen yazo sai ya ce walam azal bi fulani ni ban kyalawa ne ba a gidansa da naje hatta farraqtu bainahu wa baina imra'atihi har sai da na raba tsakaninsa da tsakanin matarsa naga ya sake ta to sai shedan ya ce ma dalla da kai matso matso matso sai ya rungume shi sai ya sa masa wannan hula ta saurata to wannan shine inganta yan uwa wannan shine inganta amma wannan ruwaya cewa mazinaci ko kuma wanda ya zina shi shaɗan yake cewa wanda ya sa aka zina shi yake cewa ya zo ya sa masa hula don lafazin bai inganta ba wa an anas qala hakan an karɓo hadisi daga anas dan malik Allah ƙara masa yarda yace qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi yace innal imana haƙiƙa shi imani sirbalun yusarbiluhu Allahu man yasha'u wani tufafi ne da Allah maɗaukakin sarki yake sa shi ga wanda ya ga dama in aka ce sirbal jam'i ne jam'insa shine sarabil kamar yadda Allah ya ce sarabiluhum min qatiranin ko wa taghsha wujuhahum an-nar aka ce sirbal shine kullu ma yulbasu duk abin da ake sawa na tufafi ana ce masa sirbal saboda ka wani tufafi ne ko wata riga ce da Allah maɗaukakin sarki yake sa wanda ya ga dama fa'iza zanal abdu duk lokacin da mutum ya yi zina na Allahu minhu sirbalal imani sai Allah maɗaukakin sarki ya kwaɓe masa ya cire masa wannan riga ko wannan tufafin na imani daga jikinsa fa'in ta barar da hu alaihi idan mutum ya tuba ya gane abin da ya ba daidai ba ne tuba kuma na gaske ba tuban muzuru ba sai Allah maɗaukakin sarki ya mayar masa da wannan rigar tasa ta imani shi kenan dan uwa wannan hadisi shi ma hadisi ne da bai inganta ba Imam al-Baihaqi ya fitar da shi a Sheikh Muhammad Nasiruddin al-Albani ya ce hadisi ne da bai inganta ba a cikin silsilatul hadith dha'ifa nasa وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال هكذا يزو daga annabi tsira da aminci tsar tabbata a gare shi yace ya ma'sharal muslimina ya ku taron musulmi ittaqu zina ku kiyayi zina fa inna fihi sitta khisalin saboda a cikin zina akwai wasu abubuwa guda shida da duk mazinaci yake haduwa da su salasun fid duniya guda uku zai cikaro da su ne a duniya wa salasun fil akhirati guda uku kuma sai ya koma ga Allah madaukakin sarki sun haɗu sannan zai gane ba shi da waye guda ukun za su riske shi fa amma latifid duniya guda ukun da yake da zai cikaro da su tun a duniya na farko fa zihabu baha'il wajhi shine tafiyar kwarjinin fuska zai kasance ba shi da kwarjini mutane ba sa ganin mutuncinsa eh duk girman sa dan matsayin sa wajen mutane sai mutane su ga kwata-kwata ba shi da girma a wajen su na farko kenan na biyu wa qasrul umri da karancin rayuwa zai kasance rayuwarsa za ta karanta za a rage masa adadin kwanaki wa dawamul faqri da kuma dawamar talauci eh da kuma dawamar talauci wa amal lati fil akhirati amma waɗanda su kuma sai mutum ya je lahira zai game da su guda uku na farko fasahtullahi tabaraka wa ta'ala shine fushin Allah subhanahu wa ta'ala karan fari wasu hisabi da mummunan hisabi shi ma ibn adi ya fitar da shi da imam al-kharaiti fi masawi al-akhlaq hadisi ne da bai inganta ba shi ma kamar yadda sheikh muhammad nasiruddin albani ya ba'afa shi a cikin silsilatul ahadith ad-da'ifa nasa shi sa ban tsaya na yi dogon bayani akan sa ba saboda hadisi ne bai inganta ba mala yace wa anhu sallallahu alaihi wa sallam haka nan dai wani hadisin da an rawaito shi daga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi annahu qala cewa annabi ya ce tsira da aminci tsara tabbata a gare shi man mata wanda duk ya rasu ya mutu musirran ala shurbil khamri amma yana mai dogewa yana mai dagewa da ci gaba akan shan giya ya mutu a matsayin dan maye a matsayin dan timbele saqahu Allah ta'ala min naharil ghuta Allah maɗaukin sarki zai shayar da shi daga wani kogi da ake ce masa naharul lugutsati sunan kogin kenan wa huwa naharun sai ya ce wani irin kogi ne yajri fin nari da yake gudana a cikin wuta kogi a cikin wuta min furujil mumisati daga farji na karuwai almumisati sune azunat mazinata kenan karuwai kenan e shi ruwan yana fita ne daga gabansu yana gudana yana gudana to da irin wannan ruwan za a shayar da shi Allah ya kyauta dan uwa wannan hadisi shi ma dai hadisi ne bai inganta ba Imam Ahmad dan Hanbal ya fitar da shi a cikin Musnad Ibn Hibban ya fitar da shi shi ma a Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani ya ce hadisi ne akwai matsala a cikin isnadin sa bai inganta ba ya'ani az-zaniyat abinda yake nufi da al-mumisat sune az-zaniyat mazinata mata kenan yajri min furujihin qaihun wa sadidun finnar irin ruwan urji da ruwan ciyo sune sune abin nan qaihun wa sadid irin ruwan urji da ruwan ciyo da yake fita irin mugunya din nan da yake wari to su kuma yana fita ne daga gaban su ثم يسقى ذلك لمن مات كو يسقى ذلك لمن مات مسرا على شرب الخمر za a shayar da wanda ya mutu yana mai dogewa da shan giya za a shayar da shi irin wannan ruwa ɗin idan da hadisin ya inganta to kaga sai mu ɗauke shi a haka wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya ce ma min zambin ba'da shirki babu wani zunubi bayan shirka ga Allah subhanahu wataala ba'da shirki billah bayan shirka ga Allah madaukakin sarki a'zamu mafi girma inda Allah a wajen Allah subhanahu wa ta'ala min nutufatin wa ba'aha rajulun fi farjin la yahillu lahu daga ɗigon mani da mutum ya ɗora shi ko ya ajiye shi a farjin da bai halatta a gare shi ba ma'ana mutum ya sadu da matar da bata halatta a gare shi ba ya zuba ruwan maniyinsa a gabanta to babu wani laifi bayan shirka da Allah maɗaukakin sarki da ya fi wannan wannan hadisi shi mai uwa bai inganta ba duk waɗannan hadisai da malai ke takawa za ku ga galibi hadisai ne da suke tsoratarwa da firgitarwa da razanarwa amma ba su inganta ba kamar yadda na sha maimaitawa a kowane babi hadisan da suka inganta da ayoyin da suke gargaɗi da jan hankali game da zina sun wadatar da mu ina fata an fahimta sai dai kamar yadda na faɗa a baya shine hadisai irin waɗannan da suke bayani game da gargaɗi cewa idan mutum ya yi abu kaza za a yi masa azaba iri kaza ko idan mutum ya yi abu kaza za a bashi lada iri kaza wasu daga cikin malaman hadisi suna ganin cewa babu laifi mutum ya yi isti'inasi da su lokacin da yake karatu ma'ana ya ɗan kawo su ya yi bayani a kansu babu laifi idan mutum yana bayani yana so ya faɗakar da mutane tsoratar da mutane game da zina dama ƙa'ida ce sananniya addinin musulunci zina haramun ce kowa ya san wannan ko babu haufi babu shakka ba kokonto akan wannan to sai mutum ya kawo wani hadisi wanda hadisi ne ya zo amma bai inganta ba sai kawo sai ce ai an ce ma an rawaito duk wanda ya abu kaza da kaza za a yi masa abu kaza wannan suka ce babu laifi ina fata an fahimta sai dai kada a jingina shi zuwa gawa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to shi sa ga malam yana koro mana irin su duk dai razana wace da tsoratarwa malam cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wa qala aidan haka nan ya faɗa kuma tsira da aminci tsara tabbata a gare shi fi jahannama wadin a cikin jahannama akwai wani rami akwai wani wadi fihi hayyatun a cikinsa akwai wasu irin macizai kullu hayyatin kowace ɗaya daga cikin macijiyar da suke cikin wannan ramin fi khanu raqabatil ba'iri kaurinta kamar wuyar raƙumi take kaurin wannan macijiyar kamar wuyar raƙumi ƙosashe talsa'u tarikas salati tana saran wanda yake barin sallah fayagli sun muhafi jasmihi sai dafin wannan maciziyar ya rinka ratsa jikinsa yana shiga jikinsa saba'i na sana tsawon shekara saba'in ma'ana saran kwana ɗaya ko saran lokaci guda ɗaya dafin da zai shiga jikinsa sai ya shekara saba'in yana ratsa shi yana jin raɗaɗin sai yana jin ciwonsa summa ya taharra lahamuhu bayan shekara saba'in ɗin kuma sai naman jikinsa ya riddige sai namun jikinsa ya zagonye shine ya taharra ai baliya wata lifa ya lalace kenan ya ce wa inna fi jahannama wadiyan haka nan a cikin jahannam har yanzu akwai wani ramin dai shi ma na musamman ismuhu jubbul huzun sunan ramin ɓangaren baƙin ciki da damuwa ɓangaren ko ɗaki na baƙin ciki da damuwa shi da jubbul huzun wa aqarib da kunamai kullu aqrab kowace ɗaya daga cikin kunamin da suke cikin wannan ramin bi qadril baghli girmanta ya kai alfadari kaga wannan kunama da girma take eh kunama kamar alfadari laha 70 shauka kuma kowace kunama tana da kayoyi guda 70 a jikinta fi kulli shaukatin a cikin kuma kowace kaya rawiyati sammi a jike take a cike take da dafi shi ne sam da dafi sun ma tadribu zani sannan za ta rinka tsara na mutumin da yake zina ita wannan kunamar da wannan macizan wata furugu sammaha za ta rinka fitar da wannan dafin nata tana sawa a gangan jikin shi tana zuba masa fi jismihi a jikinsa yajidu mirarata waji'iha alfa sana zai rinka jin raɗaɗin wannan dafin nata yana shiga jikinsa tsawon shekara dubu sun mai taharra lahamuhu sannan shi ma naman jikinsa zai narke zagonye wa yasilu min farjihi alqaihu wasalid sannan sai ruwan kurji irin ruwan kurji da ruwan ciwo ya rinka fitowa ta gabansa saboda zanar da ya kasance nayi ma'ana naman jikinsa idan ya zaganye kuma sai ya rinka fita ta kasansa in wannan hadisi shi ma hadisi ne da bai inganta ba warada aidan hakanan ya zo inna min inna man zana hakika wanda duk ya zina bimra'atin da wata mace kanat mutazawwija wacce ta kasance mai aure ce kana alaiha wa alaihi fil qabri nisfu azab hadhihi al umma amma wannan inda hadisin ya inganta da ya shiga uku ya lalace wai da shi da ita za a tattara azabar da za a wannan al'umma duka a yi musu rabi kaga wannan sun shiga uku sun lalace a ce da azaba da za a yi wa kowa a cikin wannan al'umma a raba ta rabi a yi musu rabi idan ranar tashin alkiyama ta kasance ya hukumullahu subhanahu wa ta'ala zaujaha fi hasanatiha Allah maɗaukakin sarki zai ɗora mijinta a kan ladanta sai yadda ya ga dama ya da shi duk ladanta za a ce gashi nan kamar misalin da zan bayar shine kamar dukiyar ta sai a ɗauka a ce ga mijin gashi nan yadda yake da shi an gane to haka za a yi masa akan ladanta ɗauko ladanta duka a baje a gabansa a ce gashi nan daman mai bi shi a can wajen akwai matsala kaga sai ka ƙara a nasa kenan ya ce haza in kana bi ghairi ilmihi shi mijin za a yi masa haka ne a bashi ladanta a ce abin da ya ga dama da shi idan fa tana zanen bai sani ba amma fa in alima wasa kata idan ya san tana yi ya yi shuru harrama Allahu alaihi aljannata to Allah madaukakin sarki zai haramta masa shiga aljanna gaba daya lian Allah ta'ala kataba ala babil jannati saboda Allah madaukakin sarki ya rubuta a kofar aljanna an anti haramun ala dayyufi ke aljanna haramun ce ga duk wanda yake baya kishin matansa duk mutumin da baya kishi aljanna haramun ce a gare shi dan uwa wannan asar din da wannan lafazin shi ma bai inganta mala yace lam a'fir alaihi bai ma iya ganin hadisin ba ko da isnadi ko abin da ya kama da haka to amma dai magana ta ƙarshe a cikin hadisin cewa da yusi ba zai shiga aljanna ba wannan daidai ne hadisi ya inganta a kansa eh hadisi ya inganta ingantacce annabi sallallahu alaihi wasallam yace la yadkhulul jannata dayuf ba zai shiga aljanna ba waye shine addayuf addayuf shine wanda ba yake shi matarsa eh wanda ba yake shi matarsa matarsa za ta ta abubuwa kawai shi babu ruwansa shi wayayye ne shi dan birni ne shi dan boko ne da sauransu matarsa tana da aboki tana da friend tana da kaza tana da kaza da sauransu eh kowa zai shigo gidansa ba matsala ce shigo mana shigo tana ciki je ka same ta ba, ba matsala sai dan ajinsu ne yazo za su yi a same sai to bismillah shiga ku je ku kaga wannan da yusi kenan ainihin da yusi Allah eh ainihin da yusi kenan ainihin da yusi na sha na sha ba mu labari wani bawan Allah yana bani labari yace suna suna wata mata ta zo ta same shi da mijinta a cikin mota ta kira shi shi yana dan nannokewa yana dan nannokewa irin yana jin kunyan nan wallahi sai kawai sai mutum ya fito daga cikin mota ya ce bismillah shi duk ta tauna shiga ya koma can gefe har har dano irin in sun gama din ya dawo ya ban matarsa da shi wannan din a cikin mota su shiga su tattauna su rafa kofa shi kuma ya koma gefe in sun gama sun dawo kai ji private abu ne nasu kaga wannan karshen diyafa kenan eh karshen da yusi kenan karshen dai yusanci kenan kana da mata ta rinka harka da maza baka jin komai baka jin komai to wannan annabi ya ce ba zai shiga aljanna ba eh ana son ana son mutum ya rinka kishin matarsa eh ana so ka rinka kishin matarka in namiji ba dan uwanta bane to bai kada kowa ya rinka mu'amala da ita bai kamata ba bai kamata ba Allah madaukakin sarki ya samu dace malai ce huwa allazi ya'lamu bil fahishati fi ahli wa yaskutu wa la yaghar addayufu shine wanda ya san alfasha matarsa ya san matarsa tana alfasha ya sani amma kuma baya kishi baya damuwa baya damuwa akwai wani mutum da ake ban labarinsa ya san matarsa tana neman maza amma shi abin da yake abin da yake cewa shine shi indai indai za a sasanta tsakaninsu ta ce masa ta daina shi zai aure ta ai zai ci gaba da zama da ita wala wanda suka yi sulun ne yake ga mun cewa shi ta ce ya ce masa in dai ya san tana yi tana fita ta je wajen wancan tana da aure fa ta je nan ta je nan ya sani amma shi abin da yake cewa shi dai yana son matarsa su kaga ya zaka yi da shi sai kai masa fatan alheri eh sai kai masa fatan alheri wata rana wani mutum ya zo wajen annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace ya rasulullah inna mar'ati la taruddu yada lamisin yace matata matarsa ba ta mai da hannun duk wanda ya miko zai taba ta ba ta mai ruwa an gane ai duk wanda ya taya ta ba ta wuce tayinsa shi yake ga manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kai tsaye sai annabi ya ce tsallika ha sake ta sai rasulullahi wallahi ina son matata haka yace da manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ina son matata annabi ce to ka je ka hakuri da ita aka me zai ce masa me zai ja abinda zai ce masa sai ka je ka hakuri da matarka a haka to lalle ne a matsayin ka na namiji ka kasance ya kasance kana kishin matarka yarka dan uwa yar uwarka duk wata wacce kaga tana da alaka da kai kada in kaga tana wani abin da bai dace ba ka ji babu dadi wannan daidai ne warada aidan haka nan ya zo أن من وضع يده على امرأة لا تحل له بشهوة dukkanin wanda ya ɗora hannu akan matar da bata halatta a gare shi ba bi shahawatin da sha'awa ja a yau malƙiyamati zai zo ranar tashin alƙiyama maghlulatan yadahu ila unuqihi hannunsa an ɗaure ta hannunsa ta shanye sannan an ɗauro ta zuwa wuyansa haka an masa ɗaurin butan malam an samaninsa an sashi a wuyansa haka an ɗaure shi fa in qabbalaha idan ko yayi gangancin sumbatar ta ba taɓa ta kawai ba ya sumbace ta da bakinsa qaradat shafatahu finnari za a dadda lefansa a cikin wutar jahannama e bayan an sashi a cikin wuta za a yi masa haka fa in zana biha idan ko abin ya wuce tabawa ya wuce sumbata ya tafi yayi zina da ita fa nataqat fakhidhu wa shahidat alayhi yawm al-qiyamati to a lokacin cinyarsa za ta ba da shaida a kansa za ta yi farici ta ba da shaida akan abin da ya aikata wa qalat cinyarsa za ta ce ana lil harami rakibtu ni cinya an hau da ni kan haram ya hau kan abin da bai halatta a gare shi ba na haram ya yi zina da mata da wata fa yanzuru Allah ta'ala ilaihi bi ainil ghadabi sai Allah madaukakin sarki ya kalle shi da kallo na fushi da ido na fushi fa ya qawla lahm wajhihi fa yukabir sai na fuskar sa kallon da Allah subhanahu wata'ala zai masa saboda kurjini da Allah madaukakin sarki kawai sai fuskar sai na fuskar sai fadi amma duk da haka fa yukabir sai ya girman kai sai ya kiyarda wa ya kulu sai ya ce ma fa'altu ni fa ban aikata ba bai yi ba fa yashhadu alaihi lisanuhu sai harshen sai ya bada shaida a kansa harshen sa da yake magana da shi sai ya bada shaida a kansa fa yaqulu sai ya ce ana bima la yahillu nadaqtu ai na nayi furici nayi magana ga dukkan abin da bai halatta ba duk abin da ba daidai ba da ni aka yi amfani aka faɗe shi da ni aka yi amfani aka yi kazafi da ni aka yi amfani aka yi sharri da ni aka yi amfani aka yi munafunci ko gulma ko zagi ko dura ashar ko duk abin da ba daidai ba harshe zai faɗa وتقول يداه hannayensa ma guda biyu sai su ce ana lil harami tanawaltu ni ma an dora ni akan haramun na karba haramun ko kuma na damƙi haramun ko na taba haramun wa taqulu aynahu idanuwansa guda biyu su ma sai su bada shaida sai su ce ana lil harami nazartu ni ma an kalli haramun da ni an yi duba zuwa ga haramun da ni wa taqulu rijlahu haka nan kafafuwansa sai su ce ana lima la ya hillu mashaitu ni ma cikin abin da bai halatta ba an yi tafiya da ni an je wajen wa ya ƙulu farzuhu hakanan sai farjin sai ce ana fa'altu ni kuma ni ne aka aikata abin da ni ni ne aka aikata abin da ni wa ya ƙulu Allah ta'ala sai Allah maɗaukakin sarki ya ce wa ana tsala'atu wa satartu ni kuma na tsinkayi duk abin da yake aikatawa a lokacin da yake aikatawa da abin da ya shirya aikatawa da abin da ya tsara a zuciyarsa zai aikata duk na tsinkayi wannan tun ma kafin ya aikata amma sai dai wasa tartu na sutirce shi na kare shi mai bi har ya mutu babu wanda ya sanya aikata amma kuma bai tuba ba gashi ya zo gaba na yau thumma yaqulu Allah ta'ala sai Allah madaukakin sarki ya ce ya mala'ikati ya ku mala'ikuna khuduhu ku damke shi wa min azabi udhiquhu daga azabata ku ɗanɗana masa ku ɗanɗana masa azabata faqad ishtadda ghadabi ala man qalla haya'uhu minni haƙiƙa fushi na ya tsananta akan wanda duk yake karanta jin kunyata wanda baya jin kunyata azabata da fushi na sun tabbata a gare shi wa tasdiqu zalika fi kitabillahi azza wa jalla sannan sai ce abin da ke gazgata wannan yana cikin littafin Allah madaukakin sarki shine yawma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aidihim wa arjuluhum bima kanu ya'maluna ita dai ayar dama aya ce tabbatacce a cikin suratul nur ko amma shi asar din gaba ɗaya bai inganta ba ina ba ta an fahimta amma ayar fa ita dama aya ai babu wata ingantacciya da rashin ingantacciya ko kawai tabbatacciya ce dama yawwa to haka al'amarin yake yan uwa tare da cewa hadisin bai inganta ba amma dai duk mutumin da ya yi abin da ya yi da hannunsa ko da idansa ko da kafarsa ko ya ji da kunnensa ko shakka babu dahir ne wallahi ranar tashin alkiyama sai sun ba da shaida a gaban Allah maɗaukin sarki a kansa sai sun ba da shaida hannun mutum zai ba da shaida ya faɗa abin da zai faɗa a kansa duk abin da aka taɓa da shi ɗan uwa duk abin da ka san ka taɓa hannunka zai faɗa sai dai in ka tuba Allah ya shafe to kuma shi kenan wannan ka sha in ka tuba Allah ya yafe to wannan ka sha Allah ka yafe mana eh Allah yanzu ya kake tsammani a ce duk abin da kai sai an zo an faɗa duk abin da ka taba da hannunka wanda ba daidai ba a ce duk sai an zo akan a filin tashin alkiyama kowa ya halatta yana kallo yana ji da mahaifiyan da mahaifinka da mahaifiyarka da 'ya'yanka da jikokinka da sirkanka da kowa kowa yana nan a wajen a ce a zo a mata nan asiri kaga akwai matsala shi sa Allah madaukakin sarki ya faɗa kamar yadda ya zo a cikin wannan ayar yau mata shahadu alaihim alsinatuhum ranar da harshen su za su ba da shaida a kansu wa aidihim da hannayensu wa arjuluhum da kafafuwansu bima kanu ya'maluna da abin da suka kasance suna aikatawa a cikin suratul fusilat Allah madaukakin sarki ce idan mutum ya yayi inkarin abin da yayi sai Allah madaukakin sarki ya ce bakin ya shiru sauran gaban su ba da shaida to idan mutum ya ji gabansa sun sake kawai suna ta ba da shaida a kansa suna ta labari a kansa sai mutum ya mamaki ya ce lima shahidtum alaina dan me za ku rinka ba da shaida a kaina me yasa ku rinka ba da shaida a kanmu sai su ce qalu an taqana Allahu allazi an taqa kulli shay'in Allah Allah madaukakin sarki da ya bawa komai ikon furici mu ma shi ya bamu ikon furici yanzu waye ga dama baki yake magana Allah subhanahu wataala idan da Allah madaukakin sarki ga dama sai kasance wallahi ba ta baki kake magana ba ba haka bane ba ta baki kake magana ba ta ina ne ta ina kai magana amma Allah madaukakin sarki ya ga dama ya tsara baki ya tsaga shi kuma sai ya kaddara maka kai magana inda zaka gane magana daga Allah take ga wani da bakin da haƙora da harshe komai babi bakin sa ya fara ka ce amma baya iya magana haka dai ko ba haka bane baya iya magana me yasa baya iya magana bakin sa ba irin naka bane yana da harshe yana da haƙori yana da labba komai akwai amma duk yadda za a duniyan nan idan za a sa gabansa gabas a yanka ba zai iya magana ba saboda mai maganar bai so ya magana ba ina fata an fahimta to Allah madaukakin sarki shi yake ganin dama kuma ya magana kun ga da Allah madaukakin sarki ya ga dama annabi Suleiman ya ji maganar tururuwa tururuwa yanzu ina bakin tururuwa yake ba wanda ya sani amma sai Allah madaukakin sarki ya sanya tururuwa ta magana kuma sai annabi Suleiman ya ji tana bayani tururuwa tana bayani ta ce ya ku tururuwai ku tashi kowace ta koma ɗakin ta ga annabi suleiman da rundunar su za su wasu take ba su sani ba yadda ka ji ɗan kawai sai annabi suleiman ya ji magana taraf a kunnensa Allah ya ji yadda shi to shine sai daɗi ya ishe shi ya gode wa Allah maɗaukakin sarki bisa ni'imar da ya masa to duk abin da Allah maɗaukakin sarki ya ga dama ya magana haka zai magana to shi yasa ƴan uwa mu sani cewa Allah ya da abin da muka aikata yana nan a sajjale a rubuce mala'iku sun ajiye mai kyau da mara kyau idan Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu mun tuba daga mai kyau ɗin Allah maɗaukakin sarki kuma ya karɓi tuban mu sai share mara kyau to ko ka je lahira ba za ka gan shi ba insha Allah ta'ala Allah maɗaukakin sarki karfa mana asiri amma idan aka yi rashin sa'a mutum ya je da shi a haka to wallahi abin da gabar da kai amfani da ita wajen aikata aikin sai an ba da shaida a kanka saboda lahira fa komai shaida ne fa komai shaida ne ba wani abin da mutum zai iya boyewa bakin ka yi magana idan ka yi magana hannun ka yi magana kafa ka ta magana ƙasa da kake takawa ta magana ita ma ƙasa yau izin tu haddisu akhbaraha bi anna rabbaka aw halaha ƙasa za ta yi magana fa yan uwa duk zan abin da kai akan ta wallahi sai ta bada labari sai ta bada labari kaga akwai abin da ke tsakanin sama da ƙasa ne abin nufi akwai abin da ke ba akan ƙasa ba babu shi to duka sai ta bada labari Allah ya tabi anna rabbaka aw halaha saboda ubangiji ta mata wahayi to shi saba ba makoya ga mala'iku da suke tattare da kai ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atidun kullun suna nan suna rubutawa su ma suna nan littafin sa yana nan za a ɗauko shi duk abin da ka sani duk abin da ka sani komai shaida ne akan ka ranar tashin alkiyama shi yasa kawai Allah madaukakin sarki ya samu dace eh amma mutum ya tsammani zai yi abin da ya sha to da wahala eh da wahala Allah ya samu dace wa azamu zina mala yace mafi girman zina az-zina bil um shine mutum yayi zina da mahaifiyarsa wal ukht mutum ya zina da ‘yar uwarsa, wan mar'atil abi mutum ya zina da matar mahaifinsa, wa bil maharim, haka nan mutum ya zina da maharramansa, ƙanwarsa, yarsa, ƙanwar babarsa, wanda dai aure yake haramun tsakaninsu. wa qad sahaha al-hakim hakika imam al-hakim ya inganta hadisi ya zo yake cewa man waƙa ala zati maharamin faqtuluhu wanda duk ya afkawa ma'abociyar a haramci a gare shi wanda babu aure tsakaninsa da ita to ku kashe shi sai dai wannan hadisi shi ma imam tabarani ya fitar da shi a cikin mujam nasa al-awsat hakanan ya fitar da shi a cikin mujam nasa al-kabir hakanan imam al-hakim an-nisaburi ya fitar da shi a cikin mustadrak nasa da imam al-baihaqi lakin bi isnadin da'ifin sai dai isnadin sa shi ma bai inganta ba to amma ɗaya daga cikin bala'i da duniya take tunkara yanzu shine shigowar irin wannan abubuwa abinda malamai suke abinda ake cewa zinal maharib zinar dangi zinar dangi zina tsakanin waɗanda aure haramta tsakaninsu abubuwa ne da suka gangaro suka su ɗaɗo ta ƙasashen turai wannan kuma duk ya faru ne sakamakon irin mugayen kallace-kallacen da yaran suke da sakan musu ragama da aka yi su kalli komai su bude idansu akan komai zaka ga zaka ga wallahi a fitra salima fitra salima mutum idan ya zauna a kusa da babarsa ko kanwarsa ko zaka ga ko ko wani abu ya kawo a jikinsa yan uwa ba haka bane mutum ya zauna a kusa da yarsa ko yarsa ko wani ka kawo wani abu akan kamar zaka ji babu saboda fitra ce salima wannan to amma waɗannan turawa sai suke so lalle sai sun gurɓata mana tarbiyya so da aka rubuce rubucensu fina-finan suka nuna ai babu komai tsakanin uba da ɗaya tsakanin uwa da ɗaya tsakanin kaza da kaza da sauransu duk za a iya yi kuma abin ya fara shiga cikin al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wallahi sai dai sai dai addu'a kawai Allah ya tsare mu Allah ya tsare mu wa anil bara an karbo daga bara dan azib anna khal anna khalahu hakika khalinsa dan uwan mahaifiyarsa kenan ba afahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila rajulin arasa bimra'ati abihi ya aike shi annabi ya aike shi zuwa ga wani mutum da ya angwance da matar babansa da matar babansa ay ya qatula dukiyarsa ka ciyo ganimar dukiyarsa ka to da ita wannan hadisi imamu ahmad ya fitar da shi al'imamu abu dauda da imamun nasa'i da ibn maja suka fitar da shi a sheikh muhammad nasuddin albani ya inganta shi a cikin sahih ibn maja hadisin malam nasuddin albani ya inganta shi to wannan dama abu ne sananne haramun ne mutum ya aure matar babansa ɗaya daga cikin matayen da Allah maɗaukakin sarki haramta aure har abada shine matar da babanka ya taɓa aure wala tankihu ma nakaha آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا كدوب يد الله كوز يد الله مدوكين سركي ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا أما أن الله يقول إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا me almakatu abin ki abin da zuciya ba ta so shine almakatu saboda in mahaifinka ya taɓa auren mace ta zamto babarka ba shi ba ne daga lokacin da mahaifinka ya auro ta mace to a lokacin wannan matar ko daga kai sai ita ku rage a duniya ba za ku yi aure ba shi ne ka'ida addinin musulunci wato a jahiliya ne a baya kamun shigo addinin musulunci saboda yadda suke ɗaukan mace ba komai ba idan mutum ya rasu yana da 'ya'ya to babban ɗansa shi yakan gaji matan babansa matan babansa ko dai ya sai da su ko ya mai da su matansa ko kuma ya sa musu fansa su kawo dukiya mai ya karba ya kashe su tafi ya sallame su to shi sa addinin musulunci yana zuwa sai Allah madaukakin sarki ya sori ya lalata wata aqida ta jahiliya wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa illa ma qad salaf Allah ya ce sai abin da ya riga ya gabata wanda kuka yi na lokacin jahiliya wancan ku ya riga ya wuce amma yanzu kada wanda ya kare ki kada wanda ya ƙare mala yace fa nas'alullaha almannan bi fadlihi ay yaghfir lana dhunubana innahu jawadun karimun mala yace muna roƙon Allah madaukakin sarki almannanu mai yawan baiwa bi fadlihi da falalarsa ay yaghfir lana da ya gafarta mana dhunubana zunubanmu innahu lalle Allah madaukakin sarki jawadun mai yawan kyauta ne karimun kuma mai karamci to a nan wannan babi ya zo ƙarshe babin da ke bayani game da zina Allah maɗaukakin sarki ya kare mu ya kare iyalanmu ya kare ‘yan uwanmu ya kare musulmi gaba ɗaya bala'in da ake ciki na zinace-zinace Allah maɗaukakin sarki ya kawo mana ƙarshensa Allah subhanahu wata'ala ya sa mu gane illar ya kuma ba mu ikon ɗaukar mataki eh daga cikin illolin daga cikin illolin shine rashin kula da 'ya'ya yana ɗaya daga cikin abin da ke jawo zinace-zinace ‘yan uwa rashin kula da yara mata da sakar ragamar tarbiyyarsu a wajen iyaye mata kawai ba tare da mu maza mana sa ido a kai ba wannan yana taimakawa abu na biyu barin tashoshi na waje a gidajen mu ana kallo shi ma ya taimaka ana kallon fina-finai na indiya da tura wanda suke motsa sha'awa fina-finan indiya wanda suke dauke da rungume-rungume wannan ya zo ya rungume wannan ana kallon fina-finai na hausa wanda suke dauke da maganganu wanda ba su kamata ba maganganu na soyayya maganganu masu tada sha'awa mutum ya sa a cikin gidansa kuma 'yan mata suna zama su kalla lokacin da za su je su abin da ya su babu wanda ya sani abu na uku shine yawan yawaita royin hannu a hannun yara wannan wayar idan yarinya ta mallake ta to Allah ya kiyaye kawai sai dake ta addu'a Allah ya kiyaye Allah ni a yanzu irin wannan wayar wata me zan ce da irin wannan wayar a hannun yarinya wanda ka dora mata talla ni wannan ra'ayina ne ra'ayina ne ba kowace ita tallace take lalatacciya ba duk da tallafa ba daidai bane yara suna lalacewa ina nuna muku ne illar abin e ittikhadu akabbu barraini ne Allah saboda wannan wayar da kake gani yarinya tana ɗakin ta duk wani rashin mutunci za ta yi duk wani rashin mutunci za ta yi za a aiko mata ta aika ba haka bane za a aiko mata ta aika akwai akwai wani malami da yake ban labari malamin secondary school ne yace wata makaranta ce irin kananan yara ne aka aka kama su da aka irin sun zo daman ka'ida ne za ku ga makarantu ba sa ba da dama yara su zo da waya yaran suka zo da waya aka dan karba aka kananan yara ne wallahi ba su kai sun kawo ba yace amma da irin fina-finan ne na zina a ciki kananan yara to yanzu me kake tsammani yarinya in shekara 13 14 wacce ta fara balaga ta fara tashi da zuciyarta zuciyarta da irin waɗannan abubuwan me kake tsammani kai a iya abin da zaka iya yi kai tarbiyya a gidanka ka ba da tsaro ka yi abin da ya kama da haka amma wani abu ya shigo gidanka kuma ya lalata maka tarbiyyar nan tarbiyyar da kai ta shekara 20 wannan wayar wallahi cikin minti 20 za ta lalata maka shi ba fa kwana 20 ba minti 20 Allah za ta lalata maka shi saboda kana daga cikin abin da ke yawaita zina fantsamar da yawan wayoyin hannu da ake da suke a hannun yara shi sa ni ina ba iyaye shawara kaga yarinya in ta zama budurwa to in za ta yiwu in za ta yiwu kada ka bata waya babba idan kuma sai ta rike waya babba sai ta rike waya dole to sai mata yar karama mai ladola da kora kana kashi wanda kira duk da ita ma tana da irin nata hatsarin fa amma dai ta fi sauki sama da me irin wannan da aka shi saukin matsala idan yarinya ta yi aure ta shiga gidan mijinta ba waya ba idan kamfanin samsung zai siya mata zai siya mata ba haka ba ne? shikenan amma a lokacin da ba ta yi aure ba akwai matsala akwai hatsari duk wanda ya so ya ɗarka waya kawo mata ka kirawo shi ka ji dalilin me yasa zai siya mata waya duk wanda ya siya ɗarka waya ka kirawo shi me yasa ka siya mata waya ka karɓa ka bashi ka ce ba haka nake ba in dai santa kake dan Allah ka bari sai ka aure ta kana ƙara ganin waya a hannunta shikenan kai wa kanka kai wa kanka ya malle yan uwa daga cikin abin da ke zawo zinace zinace akwai tsada da aure yayi ba haka bane takallufat da aka dora akan aure da yawa daga cikin samari suna son aure iya abin da suke da shi za su iya auren da shi yanzu karfinsu bai zo nan ba abin ya wuce nan abin ya wuce nan komai tsada yake yi abubuwa na bidiyo'i ƙara fito da su ake yi idan mutum yana da naira miliyan ɗaya yanzu yana so ya aure naira miliyan ɗaya fa yana so ya aure to ta yi kaɗan ta yi kaɗan lefe ma kawai in ya tashi na nawa zai haɗa kaga saurayi abin tausayi miskini yana so ya raya sunna manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi amma sai ga duk yara mai ya kodar yayi baki wallahi kaga yaro idan auren sa ya kusa duk ya fita a hayyacin sa ba haka bane kaga duk mutum ya fita a hayyacin sa wai far sunna yake so ya raya kaga wani lokacin ya tafi yana yana lissafi yana haka shi kadai shi kadai sannan matsalar su ma gidan su yarinyar kuma suna cikin bala'i wannan kayan ɗakin an kallafa don Allah aure nawa ake ɗagawa a ƙara ɗagawa a ƙara ɗagawa saboda mugun kayan ɗakin nawa ne an sa lokaci lokaci ya zo ba ka da halin kayan ɗaki a ɗaga an ƙara ɗagawa har sai wani lokacin yaron ya zo ya fara cewa shi fa ya gaji shi fa ya gaji wallahi in ba za a yi ba shi zai haƙura to me zafi haka dan Allah tsakani da Allah yan uwa kayan daki dole ne aure tsakani da Allah amma akan kayan daki sai a fasa aure sai a fasa aure to kai a wahale yaron a wahale me ya amfana haka mu sauƙaƙa kanmu mana sauƙaƙa kanmu to wannan ya jawo yaran sai suke yin yin aure sai mutum ya ce sai na gina gida sai na yi kaza sai na yi kaza da sauransu to saboda haka matan kuma suna da yawa mata sun nan kama kamar da kuke gani in kana so ka fahimci cewa akwai mata a garin nan kajin in an taso su daga secondary school haka in ka kalla ka kalla sai ka ce zo dan sai an aure su akwai aiki kaga kowace makaranta fitowa suke da yawa da yawa wallahi abin abin tausayi ne yan uwa abin tausayi ne kowace ɗaya daga cikin su neman aure take banda makarantun gaba da secondary high institutions banda universities din da muke da su a garin nan dukka je ka gani in suwaye suka fi yawa a ciki mata ne kuma kowace wata ma abin da ke shigo da ita makarantar neman aure ne wallahi za ta ce ni abin da ya kawo na karatu wallahi neman aure ne nake inda zan samu jide na karatun nan zan yi ta fito ne ta dan kwalliya ta dan sa jambaki ta idan ta fito wani ya ganta ce yana so ya aura da ta samu jide ta watsar da karatun to shi sa in dai ba malam bahaushe ba dawa ya zauna ya gyara al'adarsa ta aure ba akwai matsala har yanzu akwai matsala an ki a sauƙaƙa abin kuma an ji ana ta zina ta zina ce Allah maɗaukakin sarki ya samu dace uwa wannan wasu ne kaɗan daga cikin abubuwan da na ɗan haska mana daga cikin abubuwan da suke kawo zina a cikin al'umma mu akwai abubuwa da yawa da za ku iya hararowa kuma wanda na san duk suna ciki fatan mu dai Allah maɗaukakin sarki ba mu ikon gyarawa za mu dakata a nan insha Allah ta'ala abinda muka faɗi daidai Allah maɗaukakin sarki ba mu ladan gaba ɗaya kuskuren da muka yi kuma Allah subhanahu wataala ya yafe mana wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa la hawla wa la quwwata illa billah wassalamu alaikum wa rahmatullah